أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله كريم دار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم mun dawo kan karatun muna inda muka tsaya muna magana kan wato halin da ake ciki na wannan annoba da ya duniya wato kamar yadda muke magana a baya mun faɗi abin da ya faru da al'ummatan da suka gabata waɗanda allah ya turo musu annoba bala'ai iri-iri na halakarwa na ganin baya amma mu al'umma na sallallahu alaihi wasallam saboda darajarsa da kuma addu'ar da ya roƙa mana kada Allah ya halaka mu sai zama Allah ya alƙawari ba zai turo mana annobar da za ta ƙare mu ba sai dai tashi alƙiyama amma sai dai hura kauna alƙiyama amma ci annoba zai ƙarar da al'umma yadda ya ƙarar da adawa ya ƙarar da samudawa ya ƙarar da ashabun rassi da ƙurunan bai na zalika kathiran har Allah da kansa ke tambaya hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzan wa kam ahlakna min qablihim min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzan ta al'ummatai nawa a karnonin da suka gabata Allah ya ce muka halakar da su shin kana jin motsin ɗaya a cikinsu kana jin motsin wani a cikinsu aw tasma'u lahum rikzan wato al tuhissu min min adin kana jin motsin da aw tasma'u lahum rikzan ko kana jin kana jin a kone a cikin su wato kaman ka ji a ji kashi ne ihsas aw tasma'u lahum rikzan ko kana ji da kunne ka ji motsin wani a cikin adawa ko samudawa lokacin da ya faɗi halakar da ada da samuda cikin suratul haqqati sai ke cewa fa hal tara lahum min baqiya juya ka gani ko ina ka karaɗe duk duniya za ka ga ragowan wani ba ade ko ba samu da fahal tara laumin ba kaya ba ko ɗaya da ya rage to mu Allah mana alƙawarin ba zai mana wannan istisal din ba halakarwa na ganin baya na tumbukiya daga tushe idan babu al'umma ta kare Allah ya yi alƙawari ba zai mana ba insha Allah shi yasa muke sa rai wannan din ma na coronavirus insha Allah Allah zai yaye kamar yadda muka faɗa annabi sallallahu alaihi ya roƙa al'umma kariya kuma mun karanta hadisi a bana wani na Aisha wanda Imam Bukhari ya rawaito annabi sallallahu alaihi ta tambaye shi kan annoba sai yake ce mata azaba ne Allah yake turawa kan wanda ya gada ba a wani mu'mini da haka ya same shi a wata ƙasa hakuri ya zauna har ya yadda cewa lan yusibu illa ma kataballahu lahu to Allah zai bashi ladan shahidi to hakan baya nufin wai kada jama'a su tashi su nemi magani ko kuma kada hukumomi a matakai daban-daban su nemi maganin annoba a'a ita hukuma hakkinta ne ta ba da kariya ma dukkan al'umma ta nemi magani ta ba da waraka su kuma al'umma hakki ne su biyayya ma hukumomin lafiya hanyoyin da za a bi a kare kai shi alkur'ani sirki ne tsakanin al'akzu bil asbab da kuma al'ittikalu tam alallah wato riko da sababba da kuma dogaro da Allah mutlaƙin dogaro mutum dogararsa ta fita jariri da Allah wajen aksu bil asbabi kuma ya zama kamar wanda bai san Allah ba in ya zo wajen neman sabubban kariya da sauransu saboda me saboda wajen kokarin neman sabubban kariyan shi ma ai kana zartar da abin da Allah riga rubuta hukuncinsa ne kokarin kare kankan shi ma mukaddari ne kokarin neman bin dokokin kariya da abin da ake kira ko social distancing ko kuma da rufe fuska din da rashin gaisa da mutane da rashin shiga taro duk wannan ma yana cikin abubuwan da Allah riga ya kaddara ne zai faru kuma kwakwalwa ta yi aikin ta kenan zuciya ya aikin sa gaɓoɓi sun yi aikin su ba yi kwakwalwa don ta zama ba ta da amfani saboda dogaro da kaddara ba an yi kwakwalwa don ta yi aiki ne zuciya kuma ya tawakkali kwakwalwa kuma ta yi aiki wajen bincike ta samu magani zuciya kuma ya dogara da ba abin da zai faru sai Allah gaɓoɓi kuma su aiwatar su yi aiki da ilimin da aka gano wannan shine cikakken mutum shine cikakken musulmi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda alfarmarsa annoba bai taɓa bayyana a zamanin da yake da rai ba sai dai za a ce lokacin da ya zo madina suna fama da zazzabi wannan ba za a kira shi annoba ba dai da yake canjin yanayi ne daman garin ya saba da wato climate na garin madina ne na zazzabi amma ba wai abun nan ba kuma canjin ruwa da muhajirai suka samu da suka taso daga makka zuwa madina saboda abin da ake kira wai canjin ruwa ta hausa wato mutum ya bar ƙasa ya je wata ƙasa sai zama jikinsa bai saba ba sai fara wasu rashin lafiya to shi ne ya faru da sabbai a madina wanda daga bayanin sulasar addu'a Allah ya yi amma ya ba sabbai labari cewa in ya faru ga yadda za a yi annoban da ya fi shahara wanda ya faru bayanin sulasar ya rasu shi ne la'unu amuwas wanda ya faru a ƙasar sham a nan tsakanin sham da jordan wurin yake ana kiran wurin amuwas zamanin sayyidina umaru ya ta shekara goma sha takwas imam bukari da muslim sun rawaito da isnadi har zuwa wajen abdullahi dan zuwa wajen abdullahi dan umar da kuma zuwa wajen abdullahi dan abbas zamanin sayyidina umaru radiyallahu anhu ya fita ya nufi sham da sahabbai ya je gadi sai ya ji labari an ci annoba ya faru ya je wani waje ana kira wajen sarag a daidai wurin ya tsaya sai ya ji labarin ana annoba a sham to shi ne su abubuwa da kuma suna tare can cikin kasan sun fito to da ya ji labari sai ya sai tambayi shawara ya za'i muhajirai suka ba shawara gaskiya waɗansu suka ce masa a ka fito abin da fito da kai ka je ka kara sannan suka ce ka dogara da allah suka ce a ka fito da mutane da yawa sababbi bai kamata a jefa rayuwarsu halaka ba a koma gida to aka rarraba ya kira lansar su masu rarraba ya kira dattawan su rarraba sai dai dattawan da ya kira da karshe mashaka na muhajirai da lansar su sun yadda cewa ya koma to ana cikin haka yana taraddudi sai ga sai abu bai rikice masa a firara min kadillahi ya umar umar yanzu da kake kokarin koma wai gudun kaddaran allah ya ce a'a abba laukanan ga yaruka kala haya abba ubai da ina ma wani ba kai bai faɗa saboda madina ma ai ba kaddaran kowa bane kaddaran Allah ne to a lokacin Abdurrahman na fin bayanan dama ya bayan lokacin ya fita ya je wani waje da ya dace yake ce musa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya ji ya ce iza samitun bil waba'i fi ardin fala taqdimu alayhi wa iza waqa bi ardin wa antum fihi fala fala ta kurji mini wa kama galin ma zamana ya ce idan kun ji labarin annoba ya sauka a wani gari kar ku shiga garin idan kuma ya sauka a garin kuna ciki kar ku fita ta haka ne dokar yake sai ya zama akan wannan hadisi ya raba gaddama kenan abu ubai da radiyallahu sai koma da wutararsa ya kowa ya kowa dina imam ahmad ya rawaito a cikin musnad cewa sayyidina abu ubai da nujarar jallan lokacin da ciwon annoban amwas ya kama shi jikinsa ya tsanani sai ya naɗa ma'azu ɗan jabal daman suna tare ya zama shine na'ibinsa a sallan juma'a kuma na'ibinsa a sauran abubuwa na shugabanci tun da shi ba zai iya fita bai na kwanci da ma'azu ya fito masallaci sai jama'a suke tambayansa udullah an yarfa an na hazar rijiza ka roƙa mana Allah ya yaye mana wannan masifa ta annoba sai ibnu jabal ya ce la innahu laisa birjiz ya ce ba ba rijizu ba ne ku daina kiransa rijizu ba annoba ba ne wannan innahu da'awatu nabiyyikum وشهادة لمن فيكم أو لبعضكم أو كما قال هزوا قرشي yake cewa ba annoba ba ne addu'a ne annabinku Allah ya yi cewa duk wanda Allah ya saukar ma waɗannan mutane irin wannan duk wanda suka yi haƙuri a ciki sai zama sun samu lada shahada ya zama kuma ya kankare musu zunubi to shi ne shi kan ma ya roƙi Allah a wurin akan mimbarin cewa Allah ya sa iyalansa su fi kowa rabauta da wannan da Allah ka ji sahabbai jama'a yanzu ko ma'azu dan jabal ka duba ka ce mutum ne kaman ka kawo kanka adalci yanzu gashi muna ta kokarin Allah ya kare mu daga coronavirus Allah ya kwace mu kuma addu'a muke ba dare ba rana kuma har yanzu muna addu'a muna roƙon Allah Allah ka yaye mana wannan masifa a duk duniya inda yake Allah ka yaye mana rabbana subhanallah azaba inna mu'minuna mu ba mu da karfi ba mu da karfi irin na sahabbai ba za mu iya ba mu da karfi irin na su ma'azu dan jabal amma ma'azu addu'a ke wai Allah ya sa dukkan iyalansa su shahada wannan annoba da Allah jama'a ka ce yanzu ko ma'azu ka ce imaninsa irin naka ne kayi wa kanka adalci ma'azu ba shine babba dukkan sahabban manzon Allah ba akwai ashatul basharu bil janna gaba da shi amma duk da haka ji karfin imaninsa wai Allah sa iyalansa su kowa rabauta da wannan annobar rabauta yana nufin su kamu da ciwo yana gama addu'an da ya sauko aka ce masa 'ya'yansa guda biyu sun kamu da ciwon ya je ya gode wa Allah yana cewa ya gode wa Allah da abin da ya same su aka ce matansa sun kamu ya ce alhamdulillah ya gode wa Allah ya ce shi kansa da ciwon ya iso kansa ya tsatsace karama ta kamu amma wai yana kiran yatsan wai kai wannan yatsa hiya mubaraka mubaraka wai yatsa ce mai albarka wai ta kawo masa sababin shahada dan Allah ku ji yanzu waɗannan mutane ashe bai zama yaudaran kai da rainin hankali ko su kace irin ka ne barantana malamin su annai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kace masa mutum kamar kowa uzubillahi ai ka san wannan hauka ya isa lalle cewa annabi mutum kamar kowa to kusa daidai ke da ridda in mutum ya ce shi annabi mutum ne ba to cewa annabi mutum ne kamar kowa uzubillahi Allah ke to ma'azu dan jabar Allah ya kara masa yarda haka ya tara almajiransa yake musu wazi yake musu ban kwana kafin ya rasu hijja ta shekara goma sha takwas nan yana jinyan nan ya karanta musu hadisin da bukhari da muslim suka rawaito cewa yana cewa kuntu ridfan nabi sallallahu alaihi wasallam fawqa jamalin faqala ya mu'az ibn jabalin faqultu labbaika rasulullahi wa sadaik فقال يا معاذ بن جبل فقلت لبيك رسول, رسول الله وسعديك فقال يا معاذ جبل فقلت لبيك رسول الله وسعديك فقال أتدي ما حق الله على العباد فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بي شيئا أتدري أو تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت الله ورسوله أعلم قال أن يدخلهم الجنة وفي رواية ألا يؤذبهم فقلت أفلا أبشر الناس قال لا إذا يتكلوا حين فأكبر بها معاذ عند موته تأثما Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi da isnadi zuwa Mu'azu dan Jabal lokacin da zai rasu ke gaya mutane ke cewa na kasance ina bayan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan raƙumi sai ya kira sunana sau uku kasa Annabi akwai daɗi a ce annabi na kiran sunan ka za ka so a ce ya kira ka so dubu ma kafin mu wuce nan wurin maganin kiran suna saboda yadda sahabbai ke shauƙin annabi kira sunan mutum ko sallama ko wani abu wata rana sahabinsa sa'adu ibn ubada al-ansari al-khazraji radiyallahu ta'ala anhu arda yana gidansa shi da ɗansa kaisu ibn sa'adin sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallama a kofar gida assalamu alaikum sai baban na amsawa kasa kasa wa alaikum assalam a zuci bai daga murya annabi ya maimaita hasso ya maimaita hasso ku baban na amsa kasa kasa sai dan ya ce kai su ya ce baba baka gane muryar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam yana sallama kuma baka daga ka je ka amsa bai ce kai kai kasa kasa ina so ne yi ta sallama yi ta sallama saboda sallama da albarka da rahama ta ta sauka a gidana da albarka dan Allah jama'a ka duba yadda suke jin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi sallama su uku ba amsa ba ya juya tunda fa illam in an yi sallama ba amsa ba juya ake da mu fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yuzana lakum an gila lakum rujuu farji wa azka lakum da aka tunda ba amsa ba sai ya juya alaihi salatu wassalam da ya juya sai sa'ad ya fito a guje ya bi shi ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ce sallallahu wallahi ina jinka so nake kai ta sallama gida na albarka ita sauka shi yasa nake amsa a ƙasa ƙasa saboda dadin muryanka saboda albarkacinka sai annabi ya murmushi sallallahu alaihi wasallam yace Allahumma ij'al salawatika wa barakatika ala ali sa'd ibn ubada Allah ka sanya wato tsiranka da albarkan albarkatocinka da tsiranka akan iyalan gidan sa'adu dan ubada tunda haka yake so annabi masa addu'a wannan yana nuna da ko sabi ke jin daɗi a lokacin da aka ce annabi ya juyo kansa walau da magana sallama kai koma da niyya alaihi salatu wassalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad so sai mu koma kan karatu mu na ma'azu dan jabal ma'azu yace kira suna na sau uku ina amsa sai yace atadrima haqqullahi alal ibad ma'azu ka san me haƙƙin Allah akan bayi ya ce Allah da manzansa suka sani ya rasu Allah ya ce haƙƙin Allah akan bai an yi abu duhu wala yi shi ko bishiya su bauta masa ba tare da sun haɗa masa tarayya ba ya ce a tadima haƙƙul ibadi alallahi za fa'alu zalika ka san me haƙƙin bai kan Allah in sun aikata ka ya ce ya ce Allah wa rasulu alam Allah da manzansa suka fi sani ya ce an yi lahumul janna ya shigar da su aljanna a wata riwaya haƙƙul ibadi alalla iza fa'alu zalika Allah yu'adhibahum haƙƙin bai akan Allah su aka taka shi ne har abada Allah ba zai musu azaba ba to shi wannan din yafi daɗi rashin azaba saboda in an ce za su shiga aljanna ta sai sun je wuta an musu azaba sannan su je aljanna amma ka ce ba zai taɓa musu azaba ba to wannan albishir din yafi daɗi to shi ne daɗi ya kama ma'azu ya ce ya rasulallah a fala'u bashirun nasa ba na mutane wannan albishir su ji daɗi ba ya ce izan ya takilu in ka musu albishir ɗin kuma za su dogara da wannan su ce a haf wannan kaya mun daɗe da yadda mun daɗe da imani sai su daina kiyaye laifuka su daina yawan ibada da himma to ma'azu ne da ya zo mutuwa yau shekara ta sha takwas ta hijira a ƙasar sham a kusa da nan falasɗin a nan ne radiyallahu ta'ala ne ki maimaita fa akbara biha yake bi wannan hadisi fa akbara biha ma'azu inda mauti ta'assuman da yazo mutu yake faɗi dan kar ya mutu da laifi bai isar da wannan sako mai albarka ba jama'a ma'azu ya dade yana musu wazi kafin ya cika wani ɗalibi cikin ɗalibansa ya fashe da kuka ma'azu ya ce me yake saka kuka ya ce musu ya ce wallahi ba don wani abin duniya da nake samu wurinka ba ko wani abu na abin kwaɗayi ba saboda imani ilimi da imani da nake koya a wurinka shine nake kewansu in ka tafi sai mazu ya nisa ya ce masa innal ilma wal imana makanahuma maniftan gahuma waje da huma fa iza mittu fa alaika bi abid darda وسلمان الفارسي وابن أم عبد وكما قال yace ilimi da imani ba sa mutuwa suna na mu masu dakon ilimi masu dakon imani mu ke mutuwa amma su ba sa mutuwa mu masu dakon su ne ke mutuwa duk wanda ya neme su a kowane zamani zai samu idan na cika ka je ka samu abu dardai a nan ƙasan sham ka samu salmanul farisi ka samu irin su ibn mas'ud in ka same shi ka ɗora inda ka tsaya ya ce fa'iza ajaza ha'ula fasa'iru ahalil ardi ajaz wa alaika bi mu'allimi ibrahim ya ce idan waɗannan sun gaza to ina so in tabbatar maka ragowar na ban ƙasa sai sun fi su gazawa amma zan baka malamin da baya mutuwa shine fa alaika bi muallimi ibrahim ka rike malamin ibrahim ba zai taɓa shi wannan ba mai mutuwa ba ne walakad atayna ibrahima rushdahu min qablu wa kunna bi alimi da haka Allah shi ya shiryar da Ibrahim ya bashi ilimi kai tsaye cika na haɗa ka da malami Ibrahim shine sai shi ɗalibin kita wallahi kullum mas'ala ta faɗo min wata ta ilimi na kasa ganewa in na ce ya mu'allima Ibrahim da na ɗaga kai na ce ya malam Ibrahim ka sanar da ni shi kenan sai in ji ilhama ya sauko min na fahimtar Allah ya kimsa mu in fahimci mafita a wannan lamari to wannan kenan na amwas din kenan ya nuna kenan annabi sallallahu ya nuna mana yadda ake quarantine abin da ake cewa quarantine a yanzu iza samitum iza sam iza iza iza samitum bi ardin fala taqdimu alaihi wa iza nazala bi ardin wa antum wa antum fi fala takhruju minhu aw kama qala in ya sauka a wata kasa kun ji labari kar ku shiga in kuma kuna kasa ya sauka kar ku fita to kaga ya nuna mana kenan me ya nuna mana kenan wato yanzu wani abin da kira lockdown lockdown nan da ake wa duniya an rufe duk manyan biranen duniya an rufe kasashe an hana shiga da fita jirage ba sa shiga jirage ba sa fita an rufe boda ashe koyarwan annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam tunda kafin nan ba taɓa ji ya faru a zamanin da kan annabi sallallahu alaihi an ce jama'a ku rufe ƙasa kar a shigo ko kar a fita jama'a ba san wannan karatun ba sai da annabi ya koyar alaihi salatu wassalam sai gashi yanzu ya zama ka'ida ta duniya gaba ɗaya to shine abin da yake faruwa babban da abin tsoron babba shine wato tasirin wannan annoba ya mafi annoban mu me ya tasirin annoban shine ba a taɓa annoba da ya kore mu daga wurin ibada ya hana mu sallan juma'a ya hana mu sallan jam'i ya hana mu hatta zuwa haramai ne sharifai ne ba a taɓa yi da yake wannan ba tabbas wannan annoba akwai fishin Allah a shiki Allah ya fusata har ya fatattake mu daga masallatayya cewa mu tafi baya bukatan a sallan jam'i baya bukatan a sallan juma'a baya bukatan a haramai ne sharifai ne da haka wannan babban bala'in da ya biyo bayan wannan annoban ya fi annoban muni wato sakamakon annoban ya fi annoban muni saboda me saboda kore mu daga wurin ibadar na Allah bai taba yi ba a ce inda za mu je mu roki saukin shine wurin ibada to nan ma ya kore mu ba za mu je jam'i ba ba za mu je na kamsu salawati ko kuma na juma'a ba a ce juma'a ta Allah ta wuce mu ba marasa lafiya ba mu ba masu jinya ba mu ba mu ba duka sharuɗan da aka sa na juma'a matsayin mu na matafiya ba amma dole dole ba mu isa mu je mu yi sallan juma'a ba ba mu isa mu je mu ibada ba wato ba wai ina kuka ba ne a ina so mu fahimci laifin da muka yi wa Allah ne har Allah ya kore mu a masallaci a 'yan kwanakin nan ya kore mu daga jami'i ya tilasta mu shiga halwar dole laifukanmu suna da yawa tabbas yana ciki babban laifin don kasancewa abun daga Allah ne kuma laifi aka yi masa aka fusata shi abin na ya faro daga china ne gwamnatin china ta daure ta kama musulmi sama da miliyan ɗaya ta daure su a wani kam ta hana su ibada an tilasta shan giya da cin nama alade ana wahal da su kuma amma duniya tana kallo ta shiru ba wanda ya magana shine da Allah ya tashi kama al'umma sai dukkanmu ya kama mu ma ya samu a concentration camp yadda China ta sa musulmi miliyan ɗaya concentration camp yau duk duniya kowa ya shiga concentration camp an cikar kowa ya fito yadda wancan suka ɗanɗana aka ce su masu zauna ba fita mu ma yanzu an zauna da kowa ba fita kaga kenan Allah waɗancan bayin Allah da aka ci zalinsu shi ke rama musu yau a tattalin arzikin duniya gaba ɗaya yake rama musu a dukkan musulmi har ma mu musulmin yan uwansu mu din ma gashi ramakon ya iso kanmu ba don komai ba saboda an ci zalin bayan Allah da ba su da kowa sai Allah shi kuma Allah ba wanda yake fusata in an ci zali kamar wanda bai da kowa sai shi shi Allah a kullum ya fi kishin wanda bai da kowa sai shi in kana da wasu masu kare ka kuma Allah ma na kare ka to Allah yana iya bari amma komai ya barka da waɗanda suke kare ka in za su iya su kare ka amma in ba ka da kowa sai shi to ya fi kishin irin wannan bayi an fita ba an fita ba su a shiga haɗari shi yasa kullum in ka ji Allah raka wani mai karfi a duniya to sai da ya kama wani wanda bai da kowa sai Allah ne ran da Allah ya kama ran da Namaruzu ya kama Ibrahimu alayhi salam a kasar Babila zai kona shi sai da Ibrahim ya fito ya bara'a da duk abin da ba Allah ba a fara'aitun ma kuntum ta'budu antum wa aba'ukum al-aqdamun fa innahum aduwwun li illa rabban alamin wa iz qala ibrahimu li abi wa qawmi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahum aduwwun li illa rabban alamin innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayadin illa rabban alamin allazi khalaqani fa huwa yahdin illa allazi fatarani fa innahu sayadin allazi khalaqani wa huwa yahdin wallazi yutimuni wa yasqini wa zamatu fa ushi to sai da ibrahim ya nuna mazhari na rauni da komawa Allah da barranta da duk abin da ba shi ba sannan shi yasa Allah ya kawo ɗauki ya kwace shi halaka fir'auna randa Musa ya fita daga Misra da miskinan bani Isra'ila cikin dare abin tausayi fasir bi ibadi laylan innakum muttaba'una wa turkil bararawa innam jundun mugraquna wa auna ila Musa an sibadi إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن هاشم إن هؤلاء لشرذمة قليلون إن هؤلاء لشرذمة قليلون كجبا أبن فرعون كتشا شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأكدناهم shi fir'auna ya dauka shi ya fito da kansa shi bai san Allah ne ya fito da shi ba ya dauka ya fito biyu bani sai lalaka su bai san Allah ne Allah na ce ba shi ya fito ba ni na fito da shi shine bai sani ba فأكرناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال ترى الجمعان قال أصحاب موسى إن لهم قال كلا إنما يربي سيادي فهزوا قرش to haka randa kafiran makka suka fada wa sahabbai a filin badar sai da Allah ya nuna wa kafiran makka raunin sahabban suka raina suka ga ba su da yawa iz antum bil udwatil quswa وهم بالأولى الدنيا والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد إذ يريكم الله في منامك وإذ يريكم إذ التقوا في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعين ليقضي الله أمرا كان مفعولا سيد أكا كرنتا موسوس النبي صلى الله عليه وسلم كافين أكر بدر سيد يتقى هنو هيد يتقى هنو إزواج أبنجي يبرنت دو أبن دبا الله با ya nuna Allah cewa wayannan bayan Allah sun fi kowa rauni a halittarsa yana cewa in ta halika haƙula falan tu'bad alal ardi abadan in ta halika hazin isaba min almu'minin falan tu'bad alal ardi abadan wa kama qala in dai wannan wannan yan jama'an ta halaka ko in tulika haƙula falan tu'bad ala waje al-ardi abadan auka makal in dai waɗannan 'yan jama'a suka halaka ya ubangiji wannan mumini to ba za a ƙara bauta ma a bayan ƙasa ba sannan ne sai Allah ya tarwatsa rundunar kafiran makka to haka waɗannan miskine da aka azabtar a china aka ta gaya sai ya zama ciwon daga can ya taso ya faɗa duniya don ya nuna mana aya akan zalunci cewa ba abin da yake jawo irin wannan kaman zalunci za mu tsaya ne insha Allah da mu sake dawa walau wannan karatun ko wani karatun daban Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uglid wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum